واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عالم سوف تعلمون من يأتيه عذاب وكاذب وارتقبوا إني معكم من من الم... إني معكم رقيب ولما جاءهم ما نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بغدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واعتبروا بهذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد فظلمناهم فما أغنت
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الأرسال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna litinin sha biyu ga watan Ramadan shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ne daidai da uku uku ga watan April miladi da suna shekara dubu biyu da ashirin da uku a kafa da darasin da muke kafatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka Hudin, Suratu Hudin alaihi salam, idan ba a manta ba, salam da Suratu Hudin take tafe da shi, shi ne bayan duk abubuwan da aka gabatar to an ci gaba da jero kissoshi wasu bayan wasu, an yi kissan Nuhu har zuwa halakar da al'ummarsa, har zuwa tufana, an yi kissar Hudu har zuwa halakar da mutanensa, Adawa, an yi kissar Salihu har zuwa halakar da mutanensa, Samudawa. an yi kissan lutu har zuwa halakar da mutanensa da duk irin shashancin da suka rika yi to jiya mun shiga cikin kissar sayyidina shu'aibu alaihi salam inda Allah ubangiji ya fara da wa ila madyana afahum shu'aiba to dan haka a jiya idan ba a manta ba su mutanen shu'aibu mutane ne waɗanda suka sun zama ba sa bautar Allah wato kenan ba su imani ba don haka shi ya sa abinda annabin sai ya zo musu da shi sayyidina shu'aibu alaihi salam ya fara kiran su ne zuwa ga kadaita Allah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah ba ku da wani ubangiji abun bauta in ba shi ba sannan na biyu sai ya ce musu wala tanqusul mikyala wal mizan kuma kar ku tauye ma'auni na sikeli da ma'auni na tiya da mudu yace kuma ni ina ganin ku kuna cikin alkhairi domin halin da kuke ciki bai kai na larurar ta sa har sai kun yi irin wannan abun na tafif din ba Allah ubangiji ya gaya musu haka anan an ce kar su tauye a can kuma a suratul shu'ara Allah ya ce awful kaila wa la takunu minal mukhsirin wa jinubil qistasil mustaqim wa la tabkhasu an-nasa ashiya'ahum anan wajen su cika mudin kansa sannan kuma kar su tauye a kamar yadda nake gaya mana a hadisi jiya akwai hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma akwai wani irinsa na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma wanda duka in ma sun bambanta da lafazi amma ma'anar duka tana zuwa iri ɗaya ne riwayar Abdullahi bin Umar ibn Maja ya yi ta cikin sunan dinsa yayin da shi kuma riwayan Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma shi kuma a Tabrani ya kawo shi a Awsat dinsa to a cikin waɗannan shine jiya mun jawo ta shi Ibn Abbas inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsun bi khamsin abu biyar suna tafe ne tare da abu biyar wato muddin aka yi abu biyar to sai abu biyar sun faru manzo Allah yace ma naqada qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwwah mutane ba su taba waro da alkawari ba ba ce sai Allah ya sallada musu makiyansu akan su in dai za su warware alkawarin Allah to Allah zai sallada musu makiyansu za su juya su yadda suke so sai kaga an yi abin da mutum da dukiyarsa amma ba shi yake iya sarrafa dukiyar ba wani ne yake iya sarrafawa an yi irin wannan abin an samu matsalolin da aka samu a wata ƙasar da wasu baki makiyansu suka zo suka karfe musu dukiyarsu suka karfe musu mulkinsu suna sa su akan layi suna biyan su albashi daga dukiyarsu amma sai sun bi layi tasu sai kuma ba ta bakin ba wannan an yi wannan saboda haka ma naqada qaumun al-ahda illa sallata Allahu alaihim aduwwahum bai taba mutane ba su taba warware alkawari ba fa sai Allah ya sallada musu makiyansu wa ma hakamu bi ghairi ma anzala Allah illa fashafihim al-faqr ko ba za su taba yin hukunci da abinda ba shi Allah ya saukar ba a ce da abinda Allah ya saukar a canza ai wani hukuncin daban da ba wannan ba illa fashafihim al-faqr sai talauci ya yadu a cikin su a rasa sai ina yake yaduwa a kai amma kuma ga dalilin manzo Allah ya fara wannan haka suke tafiya tare wala zaharat fihim alfahisha illa fasha fihim almaut haka nan kuma alfasha bata taba bayyana a cikin su ba ta zama ana yin ta a fili ba a koyo ba dauke ta abun koyo ba ba dauke ta laifi ba ba ce sai mutuwa ta yadu a cikin su su ta ganin ciwuwuka kala kala su rasa kansu su rasa ta ina suka kullo amma kuma ta mutuwa duka ko ina ita mutuwa illa fasha fihim al-maut sannan sai ce wala taqtul mikyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bis-sinin ko ba su taba tauye ma'auni ba face sai an hana su albarkar amfani da albarkar tsiro da albarkar noma wa ukhidhu kuma a kama su bis-sinin da shekaru na fari da shekarun yunwa wannan haka yake kaga hudu kenan ko sannan sai aka ce wala mana'u zakata illa hubita anhum alqatar ba za su taba hana zakka ba fa sai an tare musu ruwan sama ba zai rika zuba ba saboda haka waɗannan mutane mutanen annabi shu'aibu alaihi salam su daga cikin irin abin da suka kware da shi shine wannan tauye mudu da ma'auni idan za su ba wa mutane sun san yadda za su yi coge in za su in za su auna daga wajen mutane sun san yadda za su yi shi ma su zama dai amfanin ya koma wajensu sannan daga cikin abin da ake magana a kai daga wala tabqasun nasu ashiya'un da yazo a wata ayar to yana nufin suna kuma lalata kudin su kudin su dinari da dirhami zinariya ce da azurfa amma in suna a yanda suke a buge su ne suke matsayin kudi idan aka karairaya su yanzu sun zama kayan nauyi sai dai a sayar da su a haka to suna yin irin wannan abun don su karya tattalin arzikin al'ummar da suke ciki su shiga cikin matsala da talauci ya zama kudaden babu su a hannun talakawa sai waɗansu mutane yan kaɗan ne da kudin a hannunsu in ana so sai a zo wajensu haka suka riƙa yi wala taqasu nasu ashiya'a wala ta'fu fil ardi mufsidina kuma Allah ubangiji ya ce kar ku yi ta'adi a ban kasa to duk waɗannan abubuwan suna yi to amma duk da haka bayan ya kira su ya ce to kuma abinda Allah zai baku na wadatar da zai baku da alkhairin da zai baku da abinda za ku samu na rayuwarku ta duniya sakamakon kasuwancin da kuke yi ya fi alkhairi gare ku in ku masu imani ne yace duk da dai ni ba zan kiyaye kuma in hana ku azabar Allah in kuka taba shi to amma waɗannan abubuwan maimakon ya ji maganganu masu daɗi al'aqal su shiru da bakin su sun ji sun ki a'a sai suka yi ta magana farko suka fara ya shu'aibu a salawatuka ta'muruka an nasruka ma ya'budu ma an nasruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yanzu kai shu'aibu sallolin nan naka da muke ganin kana sai su ne suke umartar ka mu rabu da abinda iyayen gidin abinda iyayen mu suke bauta ko ko mu yi yanda muka ga dama da dukiyar mu su sallolin naka ne suka ce a gaya maka ka gaya mana cewa duke ta mu ma ga yanda za mu yi da ita mu yi haka kar mu yi haka mu yi haka kar mu yi haka saboda ka rena mu innaka la antal halimul rashid shine suka masa suka masa gori suka bar gabe suka ce innaka la antal halimur rashid lalle hakika kai mai jiburi ne kuma shiryayye ne kai inda har za ka iya fadar mu da wannan abu to shu'aibu ya kira su zuwa ga Allah kuma ya nuna musu cewa to idan hujja akan ta nake fa ni ma Allah ya arzuta ni ba na so in saba muku akan ra'ayin da in dauki wani abun da ba na yin shi ni dai ina neman nagarta da gyara iyakar kokari na yace kuma da sai na yana wajen Allah a gare shi na dogara akan sa na dogara kuma zuwa gare shi nake maida dukkanin al'amurra na baki daya waɗannan abubuwan duka baki daya duk sun yi amma a ƙarshen maganar da suka gaya masa suka ce mishi to shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu mu ma abubuwan da ma kake faɗa fa duk ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake faɗa a kadaita Allah a daina a a a daina toto ya mudu da ma'auni a daina lalata dukiya a daina kaza wani abubuwan mu duk yaran ba ma gane shi wa inna la naraka fina da'ifa muna ganin ka kai kuma mai rauni ne a cikin mu a bisa ga kwatanta wasu ce suna ganin cewa a gidansu shu'aibu da family ɗinsa shi kadai ne ya zama mutumin kirki shi kadai ne na Allah sauran ba su biyo ba tukuna so shine raunin kamar yadda na ce amma akwai waɗanda suka ce ya zama makfuf ne wato baya gani ya samu makanta wanda jiya na gaya mana an tattauna an yi munakasha akan wannan wanda an kore ta an ce a'a wannan ba shi bane saboda a kautar da wannan da kafa ta halitta daga cikin wani annabi daga annabawan Allah. To, in wancan ne rauni ba shi bane to, rauni ne na ba shi da jama'a da yawa. Amma sun san family dinsa sun san gidansu, shi yasa suka ce walaula rahaduka da ba dan jama'an nan taka ba mutanen nan naku ba, darajan naka da abin da ya kamata mu yi maka ma ba karyatawa bane kadai. Taruwa za mu yi mu jefe ka. wa ma anta alaina bi aziz ka san cewa ba za ka buwaye mu ba qala ya qawm to shine sai ce to ya qawm ya ku jama'a ta abu ya ku mutane na arahatiya yanzu wannan jama'a ta wa azu alaikum min Allah ita ce tafi muku buwaya ita kuka fi ganin kimar ta fiye da Allah shi kuma Allah kun mai da shi bayan baya kun dauke shi cewa ba komai ba amma fa shi Allah nan shine ubangiji na inna rabbi bima ta na masani ne ko ko muhitun mai kewayewa ne da ma'anar sani saboda ya kewaye da sanin komai ko ko muhitun mai kewayewa ne da ma'anar karewa saboda ya kewaye da kare komai abinda ka kewaye shi ka ka kare shi kenan inna rabbi ma ta'maluna abinda kuke aikatawa muhitun ya kewaye da sanin sa zai sakayya da shi kuma shi da mai kariya ya kewaye da ku kuma ku isa ku fita daga cikin wannan kewayen naka ba to shine sai kuma Allah ya ci gaba da ce mana me نعم مم.
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب أولا آية الله هنا سوى ويا قوم اعملوا على مكانتكم شعيب يكتب بدأ مسو يا قوم مكانينا اعملوا على مكانتكم كي أيكي أكن غرغدا أبند كي كي وتو أبند يكي نبي كمر لنا أعمالنا ولكم أعمالكم kamar lakum dinukum waliya din kamar irin wannan ne ku je ku yi aiki akan abin da kuke kai wanda shine kuke ganin shine matsayarku makanatikum matsayarku makanatikum darajarku makanatikum ra'ayinku makanatikum aqidarku akan abin da kuka tafi akan wannan abin ku je ku ci gaba da yin abin da kuka ga dama inni amin ni kuma ina yi akan nawa shikenan kowa ya je yi nasa to kaga a nan wajen an yi baran-baran kenan an tun bari'una mimma a amalu wa ana bari'un mimma ta amalu fa alayya idrani wa ana bari'un mimma tudrimun duk shine saboda haka ku je ku yi abin da kuka ga dama ko kuma abin da kuke ganin shine mafita a gare ku inni amil ni ma ina nan ina nawa aikin akan kira zuwa ga Allah akan kadaitakar Allah akan bautar Allah akan yawaita wannan sallan nan da take bata muku rai na da wadanda sai bata musu rai ne shi yake faran haka inni amin sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi a cikin mu da ni da ku waye azabar da za ta kunyatar da shi za ta zo wa wa man huwa kadhib kuma sannan za ku san waye makaryaci a tsakanin ni da ku wannan dama Allah subhanahu wataala haka yake magana akai ko a cikin suratul mu'min Allah da yana bamu labarin mu'min min ali fir'auna wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum saboda haka idan ƙarya yake yi abin zai faru a gare shi idan kuma gaskiya ne nan ma zai faru a gare shi in ƙarya ne shi ta kansa za ta ƙare in ko gaskiya ne to abin da yake horonku yake muku to gaskiya to lalle zai iya faruwa a gare ku shine Allah yake gaya mana anan sayyidina Shu'aibu shi ma ya gaya musu ya ce ku yi aiki akan abin da naku matsayar ku ni ma na yi irin kantawa matsayar amma da sannu za ku san waye a cikin mu mu biyu waye ne man ya atihi azabun yukhzihi waye azabar da za ta kunyatar da shi za ta zo masa wa man huwa kadhib kuma da sannu za ku gane waye kuma mai ƙarya a cikin abin saboda sun ƙaryata shi ai in an ce an ƙaryata mutum an ce abin da ka zo da shi ba gaskiya ba ne kuma Allah ubangiji ai ya gaya mana kazzaba ashabul ashabul aikati kamar yadda a sauran qur'ani suke cewa ko kazzaba ashabul aikatal mursalin iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun kuma a ƙarshe sai sai ce fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmiz dhulla sai sai ƙaryata shi saboda haka da sannu za ku gane waye mai ƙarya a ciki wartaqibu ku je ku yi dakaci akan abin da kuke tunanin zai same ni sakamakon ƙarya inni ma'akum raqib ni ma ina nan tare da ku ina daku na in ga abin da zai same ku sakamakon ƙaryatawa ku kuna dakon ku ga abin da zai same ni sakamakon ƙarya da nayi ni ma ina nan ina dakon in ga abin da zai same ku sakamakon ƙaryatawar da kuka yi aha kaman fa tarabbasu inna ma akum mutarabbisun kenan kul tarabbasu fa inni ma akum minal mutarabbisin na'am نعم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا مم.
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين walamma jaa amruna yayin da al'amarin namu yazo umar al'amarin namu azaba kenan ai mun faɗe ta a baya duk inda yake walamma jaa amruna al'amarin namu ya zo to azaba ne najjayna shu'aiban sai muka tsayar da shu'aibu wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da waɗanda suke imani tare da shi shu'aibu muka tsayar da su amma bi rahmatin minna saboda rahama daga wajenmu kamar yadda muka faɗa a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a hadisin Aisha da Abu Huraira wanda yake cewa babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa ne zai tseratar da shi suka ce har kai manzo Allah ya ce hanni din sai dai in Allah ya lindube ni da fadalarsa da rahamarsa wato wannan duk da a shi ga matsayarsa amma yana yin haka ne dan ya mana tsawatarwa kar mutum ya ruku da aikinsa sa kar mutum ya rudu da aikinsa sai da aisha wata rana tana ce masa shin ya rasulullah wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wai suna aikata aikin zunubi ne amma zuciyarsu tana rorawa yace ina aisha aikin ladan ne aikin ladan ne suke suke yi amma wa qulubuhum wajilatun zuciyarsu tana jin tsoro saboda suna tunanin kar ma Allah bai karba ba a ya zabi da iya gane Allah ya karbi aikin ko bai sani ka sani a kayi ikhlasi a ciki ka gama sallolinka duka baki dai baka tunanin duniya kai ka ka kakkabe zuciyarka daga barin wani wani Allah a san da kake gabatar da ibadar ka baka da wannan yakinin kuma mai kai ya kai din yanda yake so kai ko haka ne ko kawai kai dai ka ce Allah Allah dai ka dai karba Allah kai mana lidifi ka karba ka mana fadala ka karba shikenan to shine Allah ya ce mun tseratar da Shu'aibu tare da mutanen da suka yi imani tare da shi amma bi rahmatin minna da rahama ne daga wajenmu sai kuma Allah ya ce me wa akhadhatil ladhina zalamu sayhatu sai kuma tsawa ta kama alladhina zalamu waɗannan mutanen da suka yi zalunci sune mutanen da aka aiko Shu'aibu zuwa gare shi shine aka faɗi sunan su sun yi zalunci ne aha zalamu sayhatu fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim a gidajensu suka zama jasimina suna halin su suna matattu sun kifu akan fuskar su na'am كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعدت ثمود ka Allah ya gina fiha kamar bus rayu a duniyar ba kamar bus rayu a wannan gidajen ba ala ita jirai yanda shani yake bu'dan li madyana nisata daga barin rahmar Allah ya tabbata ga mutanen madyan ko ko ya tabbata da kabilar madyan kama ba'idat samud kamar yanda samudawa mutanen salihu su ma suka ƙara yin nisa daga barin rahmar Allah akwai riwayan da ake yi daga alkisan yana cewa kama ba'udat samudu kamar yadda samudawa suka nisanta daga rahamar Allah wannan Allah ubangiji ya gaya mana cewa ya tsarkar da su to kamar yadda nake gaya mana jiya a cikin kissoshin da Allah ya bayar na shu'aibu ya kawo maganganu mabambanta amma akan abubuwa ɗaya ana cewa a nan akwai maganar da malamai suke cewa ba a taɓa samun mutane alƙarya guda biyu ba masu mabambantan laifi ba amma aka yi musu azaba iri ɗaya ba sai mutanen lutu a sai mutanen samudu suna yi suma sai hatu ta kama su ko sai mutanen samudu mutanen salihu da kuma nan wajen mutanen shu'aibu saboda a can wajen kaga yayi magana akan falamma jaa amruna najjayna salihan والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العظيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هذا كأن لم يدنوا فيها ثم هكا تجاه مسأتك ألا إن ثمودا كفروا ربهم على بعدا لثمود هكا الله يما جنى أكي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا سيمك تدى صالحه والذين آمنوا معه برحمة منا da kuma mutanen da suka yi imani tare da shi da rahama tamu daga wajenmu wa min khizi yawma id muka tsayar da su daga wannan kunyata da wulakanci na wannan rana ta halakar da su din inna rabbaka fa shi ubangijin ga huwal qawiyul aziz shine kakkarfa mabuwayi mai ƙarfi mabuwayi wanda ba a iya ƙwace kai idan ya kama wa akaza alladhina zalamu sayhatu nan sai ce wa akaza yayi mas ya mai da shi muzakkari yayi tafsirin sa wa akaza alladhina zalamu sayhatu sai aka ce da yace as-sayhatu anan da ma'ana as-siyah ne as-siyah ihu shi yasa na fasara muku nace muku jibril ne ya koma gefe ya kwalfa musu ihu wannan kuma wa akhazati alladhina zalamu sayhatu ita kuma ta mace shi kuma da ma'anan as-sayhatu din ba da ma'anan as-siyaku ba saboda haka ita kuma sai tsawa ba ihu ba wannan ihu kar ku dauka ana faɗan shi afwan ne ihu kan aka musu mutanen samudu nan kuma tsawa aka yi musu sai tsawa ta kama su wa akhazatu alladhina saboda haka wa akhazal alladhina zalamu sayhatu ihu aka yi musu wa akhazatu alladhina zalamu sayhatu tsawa aka yi musu sai tsawar ta kama waɗannan mutanen da suka yi zalunci din fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim a gidaddajin su sun zama jasimina sun mutu sun kifu akan fuskokin su ka Allah ya gano fiya kaman busu rayu a ciki ba ala bu da limar yana kama ba ila samud yayin da wasu malamai suka ce tsawar mutanen salihu ta karkashin su ta aka suka jita ihun daga kasan su suka rika jiyo shi ita kuma tsawar mutanen madiyana ko mutanen shu'aibu su kuma daga samansu suka rika jewa wannan tsawa so ko ma dai me ya sai da ya zama ya kakkarya su da haka aka halakar da su to anan sai muka yi magana muka ce a Allah ya yi magana akan anan wajen ya yi magana akan ya halakar da su da tsaiha ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الصيحة أن يتكامى سؤالا أتكلم على أعراف الله يبام لاباري يأتي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين ko قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكفركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرقة فأبقوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يجلوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونسعت لكم فكيف آصى على قوم كافرين فأولا آيين هذا في الله سبحانه وتعالى يتي وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين sai arrajfatu girgizar ƙasa ta kama su rajfa to sai a can a cikin ash-shu'ara كذب أصحاب أصحاب ليكة المرسلين قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أو كل كيدا ولا تكونوا من المفسرين وجنوب القسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المطهرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسر علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذا نمكما فأخذهم عذاب يوم الظلة على عرافي فأخذتهم فأخذتهم الرجفة أنا وزن فأخذتهم الصيحة فشين سأكت كوني أقوي بمبرسي عذاب أتوديك ديك أكون تاتبت دريس ديك سيرا أكا مسلسة أكا سيرا da suka fara tafiya ana kokarin tafiya ana menene ana jin zafi yayi yawa a gari sai wannan mutum ɗaya ya gano wannan girgiziya wacce take ba shi sanyi ya je ya tsaya yana jin inuwa ya kirawo ƴan uwa ya ce a taho a zo a rika jin inuwa sai da suka taru sannan Allah ubangiji ya soye su a ciki koko sai zafi ya tare su a ciki to wannan yana daga ciki ko kuma mutanen nasu ne wasu aka halakar da tsawa wasu aka halakar da raurawar ƙasa girgizar ƙasa wasu aka halakar da su da azabu yawmin zulla wannan ma an yi magana a kai ko ko a su din ne amma farkon wuni rana da ta ɗaga da abin da ya faru ko kuwa tsawar aka fara yi suka rikice suka rasa inda za su sa kansu sai zafi ya sauko sai aka taru a nan wajen sai aka yi girgizar ƙasa amma kowane siyaƙin yadda aka yi maganar ita ce dalilin da yasa Allah ya ba da amsa da irin nau'in azabar da ya halakar da su misali kaga a nan wajen qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi sai mutanen da suka zama manyan gari waɗanda suka yi girman kai a cikin jama'arsa suka ce masa ne la nukhrijannaka ya shu'aibu za mu fitar da kai kai shu'aibu za mu fitar da kai min ardina daga kasar mu aula ta'udunna fi millatina ko ko in har kana so ka zauna anan sai ka je ka dawo a cikin addinin mu saboda haka la nukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina sai mun fitar da kai daga alƙaryar mu kaga kenan anan suna takama da alƙaryarsu ko min ƙaryatina ko auna ta'udun na fi millatina za mu fitar da kai min ƙaryatina daga alƙaryar mu to wannan alƙaryar da suke takama da ita shi yasa da Allah ya sai sai fa akazatumur rajfatu sai girgizar kasa ta kama su ba alƙarya suke takama da ita ba to bari a girgizar kasa sai aka yi girgizar kasa aka demolition wannan alƙarya mu ga kuma ta fankama da alƙarya saboda haka da suka yi kuri da garinsu قال الملأ الذين استكبروا من قبل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا tun da haka ne ta fa aka wajen rajfatu sai girgizar kasa ta kama su suna takama da gari suna takama da kasa suna takama da alƙarya to Allah kuma ya aiko girgizar kasa kaga wato kenan sakamakon maganar da suka faɗa Allah ya azabtar da su da irin nau'i na azabar da za su daina ganin garin shine ka ji hikima ta Allah alqur'ani kenan nan kuma ahud saiha tsawa ce ta faru a gare su su kuma magana suka rika faɗa masa asalawatuka tamuruka an nasruka ma ya'budu aba'una aw an nafala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid ya shu'aibu ma naqawka sirra mimma taqulu wa inna la naraka fina da'ifa wa laula rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz wannan maganganun da suke gaya masa maganganu ne na reni to tun da magana ta fito daga sauti ne ba ka zasu musaihatu sai aka yi tsawa eh aka yi tsawa tun da sauti kuka faɗa yanzu ko to sai aka yi tsawa na wannan abun kaji sha'anin Allah tsawa aka yi nan tunda ba su suke faɗa ba mu ne za mu za mu kaza ba kaida ba dan jama'ar kan mu muna ganin kararrauna a sallar kan wannan gaban da suke ce masa ma na kawo kasiran min mata kunu ba ma fahimtar komai wa inna la naraka fina da ifa wallahi muna ganin kai da launa wa ma anta alaina bi aziz ba za ka gagare mu ba duk wannan wa launa rahmuka larjamnaka da ba da mutanen ka ba da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz wannan maganganu maganganu ne kausasa sai Allah ya ce fa akabatu musayhatu tsawa ta kama su tunda murya ce suka yi sawun suka yi amfani da shi a wajen gaya mar magana to sai Allah ya halakar da su da tsawa fakazzabu fa akadahum azabu yawmin dhulla ta cikin suratul shu'ara kuma shi kuma dalilin da yasa haka su da kansu suka faɗa wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka lamina al-kadhibin fa asqit alaina kisfan min as-samai ka tsabta ka jefa mana da wani yanki daga sama in kun tafi da sadiki qala rabbi an wata mun fakazzabu fa akadahum azabu yawmin dhulla shi ka saka tabbar girgije ya tafi da wannan azabar saboda haka da suka ce yankin azaba daga sama sai aka halakar da su da azabu yau mai zulla kowace ga dalilin da Allah ya sa ya faɗe ta ga kuma abin da ya sa aka yi alkur'ani kenan saboda haka duk abin da ka gani a alkur'ani to idan ka bi a hankali za ka gano yaya abin yake ko kuma in ka je gaban malamai za su gaya maka yadda al'amarin sa suke to wannan shine abin da Allah ubangiji ya gaya masu wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu sai tsawa ta kama mutanen nan da suka yi zalunci su ne suwaye mutanen shu'aibu fa asbahu fi diyarin jathimin da suka wayi gari a gidajensu matattu sun kifo akan fuskokinsu kamar kuma ba su rayu a wannan gidan ba ka allam yagnau fiha kamar ba su rayu a wannan gidajen nasu ba ala inna ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud yace lalle hakika ni sata daga barin rahmar Allah ya tabbata ga mutanen madyana kamar yadda nisata daga rahamar Allah ya tabbata da samudawa wannan shine ƙarshen samudawa Allah ubangiji ya ya aiko annabi sun kuma ƙaryata shi kuma ya yi musu salon abin da ya saba kuma an ga bayansu don haka har yanzu wannan aya tana nan akan tana jan gezarta duk ayoyin da suke magana akan ƙaryata manzanni to lalle suna nan suna jan gezarsu wato duk wanda ya yi irin halin mutanen samudu a duk wanda ya yi irin halin mutanen nuhu to azabar Allah tana nan yana iya halakar da su da irin abin da ya yi wa mutanen nuhu din duk wanda ya yi irin halin mutanen mutanen hudu adawa to azabar Allah irin wacce ya halakar din tana nan duk wanda ya yi irin halin samudawa azabar Allah da ya halakar da samudu tana nan duk wanda ya yi irin halin mutanen ludu azabar Allah da ya halakar da mutanen ludu irin ta tana nan duk wanda ya yi irin halin madina mutanen madina ko ko su madina din mutanen shu'aibu to Allah yana nan da azaba irin wacce ya halakar da mutanen madiyan din ita ma tana nan ba sakewa zai ba saboda haka wannan shine sunna ta Allah madaukakin sarki amma ko da ya kyala mutum kada ya dauka cewa wannan abun kawai ya ci lalai a'a domin Allah kamar yadda ake magana ana cewa inna Allah yumhilu wala yuhmil shi Allah yana yin dakafi amma ba dan ya bari ba ba wai ya kyale ya bari ba yana iya dakafi ya kyale sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin shi zan musu dakafi in kyale su inna kaydi amma wannan kaidin nawa fa matinin sa karfa ne mutum baya iya yin sa baya iyawa da shi haka kuma Allah ubangiji ko wani lokaci yana yin haka shine hadisin nan da al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da An-Nasa'i dukkanin su suna riwaya da isnadi zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala la yumli liz-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflishu ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد yace Allah yana yin zinkiri ga azzalimi yayi ta zalunci ya kare shi hatta idza akhadahu asai lokacin da ya tashi kama shi lam yuflitu ba zai subutewa ba ba zai suka lemar ba manzo Allah ya karanta fadar Allah da yake fada wannan ayar za ta zo gaba a cikin wannan ayoyin namu yana cewa wa kadhalika wa kadhalika akhdhu rabbika hakanan rukun ubangijinka yake idza akhadha alqura idan ya kama alqarya ana nufin mutanen alqarya wa hiya zalima wato alhalin ta yi zalunci mutanen su yi zalunci kenan inna akhdahu shi rukun Allah alimun mai tsanani ne shadidin kuma alimun mai radadi ne shadidin kuma mai tsanani ne yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimuna yace ranar da za mu kamu babban kamu mu nan fa mun imuna mutane ne masu tilanci masu azaba ko ka ce mamugunta kwarai daga sai mun san kan mugunta kowace iri haka Allah yake faɗa saboda haka haka yake shi ne yanzu an riga an gama da mutanen madiyar ta yanzu kuma za mu je wajen annabi musa da fir'auna na ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين مم.
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ta ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حقيقة من أيقو النبي موسى دا آيوهم وسلطان دا حجة مبين مبين إلى فرعون إزوا دا فرعون وملئه دا شيد جماعة آه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فسك بيبي الأمر فرعون wato fir'auna da ya zo da abu musa ya zo da abu sai suka kyale na musa suka zo na fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid shi ko wannan al'amarin na fir'auna bai zama bi rashidin shiryayyen al'amari ba wanda in an bi shi za a shirya ko a tsira shi yasa sai Allah ya ce mai aha يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati zai jagoranci jama'ar sa ranar tashin alkiyama fa awradahumun nar sai ya shiga da su cikin wuta wa bi'sal wirdul mawrud tir da wajen shiga in ya zama wannan mashigar ne shigar da wajen shigar mashigar da inda aka shiga tir da ita aha mu tsara واتبعوا وأتبعوا.
في لو واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد wa المرفود utbi'u sai aka bibiye su fi hazihi a wannan rayuwar kaga a can ya ce fi hazihi duniya to amma nan fi hazihi a wannan rayuwar ta duniya din dama hazihi tilka kuma lahira tilka darul akhiratu shine shekul islam yake cewa minhu tilka wa hazihi wanda daga gare shi aka samu tilka aka samu hazihi hazihi alhayatud dunya hazihi dunya sai kuma tilka darul akhiratu wa utbi'u aka bibiye su fi hadhihi a wannan rayuwar ta duniya da la'anatan tsinuwa tsinuwa ta Allah tsinuwa ta al'ummai na zamanin su tsinuwa ta al'umman da za su biyo bayan su ba ga shahar yanzu in mun faɗa ba sai wuce Allah ya kara musu nauyin ƙasa wani fi hadhihi la'anatan wa yawmal qiyama a kuma ranar tashin alkiyama wannan la'anar da tsinuwar ita za ta raka su har ranar tashin alkiyama biksar rifdul marfud cir da irin kyautar da za a ba su wacce ta zama ita ce abin bayarwa a rifdu kyautar da za a ba wa mutum kamar a ce da bako ya zo sai a ɗauko wani abu a bashi ko a maka wata kyautar da baka zata ba to tir da wannan kyautar abin bayarwa ga mutanen fir'auna da shi da jama'arsa tir da ita to anan Allah anan abin da ya takaice kenan a cikin kisar fir'auna da Musa to amma ka san cewa fir'auna ba karamin mutum bane eh Musa ba karamin mutum bane Fir'auna ma ba karamin mutum bane kowa a fajansa aha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal faqul hal laka ila an tadhakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayata al kubra fakadhaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukum al a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله نان yana gaya mana cewa cikin abin da Fir'auna yake yi har da cewa ya ana rabbukumul a'la bayan ya karyata Musa fa kazzaba wa asa ya karyata ya saba thumma adbara yas'a ya bada baya yana tafiya ta kasaita ta takama fashara ya tara rundunar jama'a fanada ya yi shela faƙala abin da ya faɗa ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku babban duk wani ubangiji ba shi bane ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba fa awkid li ya amanu ala tayyib fa da'alli sahal la aliya asalu ila ilahi musa ina so kai abana kai min wani kadar ko sama kamar wani kamar wani a a a- a wata hasumiya don saboda ina so in taka in je wajen ubangijin Musa wa inni la zumuhu min al-kazibina ina tunanin ma ƙarya yake yi واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون sun yayi girman kai ta shi da jama'ansa ba tare da gaskiya ba suna da san cewa ai lalle wataƙila ba za su koma zuwa gare mu ba kuma fa inda ta ya hama nubni li sar Allah alli ablibul asbab asbab as-samawati fa tali ila ilahi musa wa inna azunhu kadira dan je wajen ubangijin musa ina zaton musan ƙarya yake وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيل الله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب kawai cikin lalacewa yake haka yake a wai wata kisa da ake bayarwa mai ban dariya tasa ana cewa wata mata tsohuwa sai akuyarta ta mutu sai ta ɗauko mushen akuyar sai ta taho da ita wajen fir'auna ta zo fada ta ce ai na zo ne a ina sarki aka ce gashi to tunda shi yana rayatawa yana kashewa ga akuya ta nan ya kashe kuma ni ita kadai ce a wajena dan haka ya rayata mun ita ta ajiye ta a wajen hamana yana wajen ya juya ya juya ya sai a yanzu ke ba za ki hakuri ba sai ki tabari abin da za a yi sai dai ɗauko akuya ƙosasshiya wacce ta fita wannan tsohuwar sai ba ta ce in gwada akuya nan ki tafi shi fa sai a'a yanzu shi ya shagaltu da tsera ɗanmar tsera bujimi wadan al'ibul raƙumi yanzu yana can yana ƙirar raƙumi ne yana halittar raƙumi kin ga ya hankalinsa ya koma wajen halittar raƙumi bai kamata yanzu ko ki zo ki ce kina so a halittar miki akuya ba ga halin da ake ciki ta ce a eh to haka ne kuwa sai ya karbi akuya ya kama hanya ce ta kan ta kama hanya ta tafi to bayan an gama da yamma fir'auna ya fito sai kai tambayar hamana hamana ya wunin yau yake ya ce wallahi ai sarki yau wunin yau abun akwai wani abun mamaki da ya faru ya ce me ya faru ya ce wata mata akwai da ta ta mutu ai ko sai ta dauko mishi akwai nan ta kawo ta ce ai lallai sai sarki ya raya ta mata ita ya ce ya ce kwarai ta ta kwantar da hankalin ka ya ce ya aka yi to sai akuya na dauko a gidana na baka na ce kana can ka shagaltu da halittar a raƙumi saboda haka ka ga abin da ake cike ce ka kyauta wai zuwa can kuma wata firawuna wai sai yi shi sai ha mana ai dan ma baka san irin wahalar da ake sha wajen halittar raƙumi ba yace ya nan ne ko in sha da yawa da ranku yace ala hamana ya firawun a hamana zai ka je wa haka ni ne ni ne ba hamana fa sai mu ƙaryar sai ka yi zai ka je wa ala haman ya firawun hamana zai je wa magana wai kaji wai ba ya ga an an samu an tsirtar da an yace ala hamana ya fir'aun sai hamana yanzu zaka gaya wannan magana ya fir'aun aka wata rana suka taho ai sun zo lokacin da aka zo za a halakar da Musa shi ba dan inda muku yanda fir'aun ya taka rawa hamana ya taka rawa wajen halakar da fir'aun din shine da suka taho aka zo bakin kogi sun Musa sun bi sun wuce yana tsaye a wajen sai wai wai sai ha mana kaga kogi ya gan ya ga sarki ya tsage ko yace a a ba ranka dare yace ai kai ne in za mu shiga kai mu shiga yace me ta ai ba muna zuwa bakin kogin ba ya tana tsagewa ko da tana tsagewa ba sun Musa ne ya tsage ya wuce in shiga za mu yi kawai mu shiga in ba mu shiga ba ko mu san hanyar da za a yi amma dai wannan abun akwai wata magana eh akwai magana to nan zuwa da suka tsaya suna yi shine aka ce dokin fir'aun din da yake kansa shi yake shiga saboda ana cewa doki yana da wannan alkawarin in dai ya ga wajen masifa ba lalle ya hayewa wannan abin ba zai kokari ya tsiratar da mai shi ya ki wucewa sai Allah ya sa aka koro wata godiya daga cikin godiyoyin mala'iku kawai sai ta bi ta gabansa ai sai doki ya zabura sai buta eh to haka aka tafi da su na gaba bai fita ba na baya ya shigo eh ba to haka Allah ya musu sannan sai aka haɗe su zaki da yim shikenan watrukil bahara rahwa aka bar kogin kamar bai ci kowa ba ya kwanta ya yi lim ko irin wannan twistin din baya yi an gama amma sun ma isa eh mana ana rabbukum la ala gashi a karkashin wannan din sai wa antum tanzurun kuna kallo suka ce kai anya fir'auna ya mutu kuwa Allah ya fito da shi fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya aka watso shi bakin kogi aka gan shi gashi nan ya halaka to Allah ubangiji a nan wajen sai yake gaya mana ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا ستك بيبي الأمر فرعون وما أمر فرعون برشيد الأمر فرعون هو بمشير الوابني أنا وجم شيخ الإسلام وصارت لنا الشيخ إبراهيم ريا رضي الله عنه yana faɗa a cikin fasarar wannan aya kamar yadda mai firiya da tafsiri ya dakalto daga wajensa yake cewa akwai mutane bakwai akwai abubuwa guda bakwai waɗanda suka faru ga mutane bakwai sakamakon bin abu bakwai da suka yi shi ne yake ɗan adamu bul'amu bin ba'ura iblis da wanda ya bi shi manyan gari da wanda ya bi su mutanen fir'auna da wanda ya bi su sha'awa da wanda ya bi ta annabi muhammadu da waɗanda suka bi shi to sai ce to shi yadda al'amarin yake da Allah zai ba mu labarin ƙabil muna da lokaci ne? yawa da Allah zai ba mu labarin ƙabil ɗan annabi adam sai ce wasu alaihim na ba'abna ya dama bil haqqi qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litabtulani ma ana bibasidin yadi ilayka liyaqtulani inni akhafu Allah رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فضعف الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين كما أكرشه فأصبح من النادمين da ya fi son zuciyarsa da ya fi da ya bi zuciyarsa saboda faɗan wa atlahu nafsuhu ita zuciyarsa ita ta saƙa masa ta riya masa ta sa shi ya bi ta na ya kashe ɗan uwan nasa wa qatalahu fa asba min al-kafirina fa ba sallahu ghuraman yafhasu fil ardi yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi قال يا ولد أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواء أخي فأصبح سيزمن من النادمين دقا ندامة دقا ما سندامة فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين سوى تطوع له نفسه قتل أخيه فقتله da ya biya wa zuciyarsa sai ta haifa masa da hasara ta haifa masa da nadama to sai ne sai bal'am bin ba'ura idan mun ɗauki akan shi ne kissar tsare Allah ya kawo a ƙarshe-ƙarshen in ka tafi yammacin suratul araf shi ne sai yake cewa a wasu alaihim na ba allazi atainahu ayatina fan salaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na